kyautata ɗabi'a cewa mutum ya tsaya ya ɗabi'u kyawawa ya zauna da kowa wato da kyautata ɗabi'a waidullahi wato wanda wannan kyautata ɗabi'un nan babban muhimmin abu ne yadda za mu ji a waɗannan hadisan da za a faɗa babban muhimmin abu ne a musulunci kuma a nan ne sufaye yake sun yi wa kowa zarra saboda sufi na hakika shine wanda ya za a kyautata ɗabi'u yadda wanda yake ta'arifin tasawuf yace a tasawufu al-khuruj min kulli hulikin da ne wa dukhulu fi kulli hulikin saliyi abin da yake tasawufi ba wani abu bane ba yawan kawai da ba ko shiga wata da ba a ce mutum ya fita daga dukkan ɗabi'a ta kasance ya zama kuma ya shiga cikin duk wata ɗabi'a wato a ta ɗaukaka wani kuma yake ba a ta sauko safa kamar za da alaika ta safa da ta za da alaika ta ta sauko shi ta sauki tsarkake ɗabi'u wanda duk ya fi ka gyara ɗabi'unsa to ya fi ka ta sauki Ubaidullah shi an hadisi ya karɓo daga Imam Malik cewa Mu'adh da Jabalin ya ce ƙarshen abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya wasiya da shi yayin da na ɗora kafata a cikin likafa wato Mu'adh da Jabalin sanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya wafati yana anci a Yaman manzon Allah ya tura shi alƙalanci a Yaman to sanda za su yi ban kwana ƙarshen magana da manzan Allah ya faɗa masa shi ne cewa manzan Allah sallallahu alaihi ya ce ka tsaya ka kyautata ɗabi'unka ga mutane ka yi mu'amalar da kai wato a wayar haya da ibn qasim da qanabi hadisin nan din ya zo ba a faɗi isnadinsa ba gaba ɗaya ya zama kamar hadisi ne ta wani wajen da shi imamu malik mu'allaki tun da bai faɗi isnadinsa ba sai can sa farkon isnadin ba sai can sama annan mu'azar na jabali amma akwai waya ta muwadda kamar muwaddar ibnu bukhairi shi an malikin ne an yi haibin sa'idin an mu'azir da jabali ko da yake duk da cewa an faɗa idil ansari to amma dai hadisin mugaddi ne ko ta wannan ruwa saboda mai haibin da sa'idin ansari bai ga mu'azir da jabalin ba mu'azir da jabalin yana cikin sahabban da suka mutu da farko farko yayi wafatin hijira ta 18 ne shi yasa ya hamdu sa'id al-ansari a sannan ko haifuwarsa ba a yi ba amma dai hadisin ya zo da isnadai waɗanda suke muttasilai yayin ya zo da isnadai wanda suke muttasilai kamar yadda turmizi ya fidda shi to ya kawo shi da isnadi muttasili to wani lashe hadisi ya karbo daga imam malik ya karbo daga ibn shahab zuhuri ya karbo daga urwa ibn zubairi ya karbo daga Aisha matar manzo sallallahu alaihi wasallam cewa ita ta ce ba a taba bai manzo sallallahu alaihi wasallam zabi ba a cikin da a game da lamurra guda biyu da dai sai fa ya riki wanda ya fi sauki a cikin su matukar wanda ya fi saukin ba sabawa Allah ne ba in ya zama wanda ya fi saukin sabawa Allah ne sai ya zama shi ya fi kowa nesa da shi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama bai taba sakayya ba dan shi an taba shi cewa an taba shi to ya fewa yake walakin ya fu ya saurin da zuwa sashen sufofinsa in kaga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce zai sakayya to in an keta alfarma Allah ne sannan ne yake yin sakayya dan Allah a cikin taba alfarmar Allah yana yi ne shi ma dan Allah akwai da yawa mutane wanda an taɓa Allah amma sakai yadda suke daman ba wai dan Allah ba za su yi magana dan an taɓa Allah amma magana da suke dan an taɓa Allah ba wai dan an taɓa Allah bane dan wani abu ne a ƙasa ya sa shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fa yantaqimu lillahi biha yantaqimu lillahi yana yin abin da zai yi ne dan an taɓa Allah yana yi ne dan an taɓa Allah Ubaidu la shamin hadisi ya karɓar daga Imam Malik, ya karɓar daga Ibn Shahab Zuhri, ya karɓar daga Ali ibn Husayn ibn Ali ibn Abi Talib, wato Ali da ake masa laƙabi da Zainul Abidin jikan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan Sayyidina Husainu dan Sayyidatina Fatima. cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a ce mutum ya bar duk abin da ba ruwansa da shi to haka din alama ce ta cewa musuluncinsa ya yi kyau duk wanda musuluncinsa ya yi kyau to abin da ya shafe shi kada yake tsayawa yi abin da duk bai shafe shi ba sai ya zamo ba ruwansa da shi shi yasa mai fadawa wannan mai shiga wannan maganar da bata shafe shi ba amma dole da shi ai su ne manya ko su ne kaza da kaza to wannan alama cewa musulunci bai riga ya yi kyau ba wannan hadisi nan yanda imam malik ya kawo shi ya kawo shi ne za a iya cewa mu'rali ne ta wani wajen saboda shi aliyu zainul abidin wato ya karba ne daga mahaifinsa shi kuma wato ya karba daga manzo sallallahu alaihi wasallam ya zama kenan ta wannan ruwayar wato mursali ne an shafe na sama da tabi'i ne to amma akwai ruwayar ma da yake ya zama mursali wato ya zama kamar mutum biyu aka shafe a saman kenan wannan hadisi malamai suka ce ɗaya ne daga cikin hadisai guda uku wanda gama ɗaya musulunci a kan su ya gino da shi wannan hadisin da hadisin kuma al'amalu ko inna bal a'malu bin niyya da kuma hadisin da ke cewa alhalalu bayyinu wal haramu bayyinu to wato ibn arabi maliki yake cewa wannan hadisin yana nuna cewa lalle mutum ya tsaya ya abin da ya shafe shi a rayuwar nan rayuwar duniya shi kansa kace za ka tsaya kai abin da ya shafe kan da kyan za ka samu kaiwa wani abin sai ya nemi ya tsere ba to balanna kuma ya zama kace za ka jefa kanka a cikin yin abin da ba ruwanka da shi shi yasa ka tozarta abu da yawa wanda yake ya dace ko ya wajaba ma a ce ka tsaya kula da shi garin kula da abin da ba ruwanka da shi ubaidullah shamin hadisi ya karbo daga imam malik labari ya isa masa daga aisha matar annabi sallallahu alaihi wasallam cewa aisha ta ce wato wani hadisin da ya zo daga balagi ya tu malikin to buhari da muslim da abu dawud da turmizi duk sun kawo shi da isnadi muttasili eh sun kawo shi da isnadi muttasili ta hanyar sufyanu ru'ayya na ta shi kuma daga ibnu mukaddiri shi kuma daga urwatu shi kuma daga aisha wato ta ce wani mutum ya nemi izini zai shigo wajen manzo sallallahu alaihi wasallama aisha ta ce ina zaune tare da manzon Allah a ɗakin sanda shi mutumin nan ya zo ya nemi izinin ya shigo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kai wannan ɗan jama'an nan ya munana ba mutumin kirki ba ne mutumin nan da ya ce yana son ya shigo sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi masa izini aisha ta ce ban jinkiri ba na ji ba a daɗe ba sai na ji dariyar manzo sallallahu alaihi wasallam tare da shi wannan mutumin wanda da ko manzon Allah ya ce ba mutumin kirki ba ne yayin da mutumin nan ya fita ya gama abin da yake ya fita aisha ta ce sai na ce ya rasulallahi ka faɗi magana da ka faɗa game da mutumin nan ka ce ba na kirki ba ne sun malamtan shab'ar rahikita ma'abu sannan ba a samu jinkiri ba ka zo kana ibagana da shi kana dariya kana murmushi sai maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mani taqahun nasu li sharri mutumin da mutane ke shayansa saboda sharrinsa to ai wannan yana daga wanda suka fi lalacewa a cikin mutane wannan idan ban masa haka ba sharrin da zai ya faka shi yasa wani lokacin kenan akan saki fuska tare da wanda bai dace a saki fuskar da shi ba amma don gudun wato in ba a yi haka din ba za a motsa wata fitinar wadda ta fi haka muni ko yaushe ana aikata abin da yake ya fi dama-dama ne a cikin abu biyu wanda ba su dace ba asali duk wanda ba na kirki ba ai ba dalilin da zai sa a saki fuska tare da shi amma ya zama barin a sakin fuska tare da shi zai jawo zuwa sharrin da yake ya haka sai a saki fuskar warta kimil an haffa min rurraini wa hayyiran da dasti ma hazaini yanda mai maraƙi su da yake faɗa to wallahi ya ce ya hamin hadisi ya karɓa daga imam malik ya karɓa daga aminsa shi ne abu salim ibn malik ya karɓa daga mahaifinsa shi ne wato malik ibn abi amir kakan imam malik wanda aka sa imam malik sunansa shi kuma ya karɓo daga kabil ahbari ya kabil ahbari ya ce idan kuna son ku san me ke gabawa a wajen ubangiji in kuna son ku san matsayin bawa a wajen Allah subhanahu wata'ala to ku duba ku ga me yake binsa daga kyakkyawan yabo wanda duk ya zamo ana yawaita yabo gare shi to alama ce a kan cewa a wajen Allah ma yana da matsayi shi yasa annabi ibrahim abul anbiya'i ala nabiyina wa alayhi salatu wassalam yake roƙon allah samun haka waje alli lisana sidikin filahirina ai sana'an hasana yanda malaman tafsiri suke fada Ubaidullah Shaman hadisi ya karbo daga Imam Malik ya karbo daga Hamdu Sa'idin ya Sa'idin ya ce na sami labari cewa mutum lalle yakan riska da sababin kyautata ɗabi'unsa yakan riski darajar wanda yake tsayuwa da daddare wanda yake ta sallah ko yake ta wasu ayyuka na alheri da daddare azami bil hawajir mai kishirwa wakacin garji wanda yake azumi da rana ko da sanda ake rana ne ake tsananin rana ashe kyakkyawar ɗabi'a ita kanta wata ibada ce babba wadda ma'abucinta zai riski ibada duk wani mai ibada ubaidullah ce abin hadisi ya karba daga imam malik ya karba daga yahya sa'idin yahya sa'idin ya ce ya ji sa'id ibn al-musayyabi yana cewa min as-salati was-sadaqati kuna so in faɗa muku abin da yake yafi daga yawaita sallah ma da sadaka ku ce za ku yawaita sallah ta nafila ko sadaka ta nafila to bari an faɗa muku wani abu wanda yake yafi wannan ma yafi wannan wajen lada suka ce a ƙwarai ko wannan ai babban magana ce ka faɗa mana ma sai ya ce ai abin da za ku yi ku samu ladan da yake yafi ma da yawa daga sallah ta nafila ko sadaka ta nafila shine ku ringa ƙoƙarin gyara tsakanin mutane wasu dalilai da yawa na rayuwa sukan kawo a ɓata ko a sami rashin jituwa tsakanin mutum biyu ko fiye da haka to ya za a yi a ga an gyara domin so da yawa barin irin wannan ba a gyara ba shi yakan kai ga wani matsayi wanda a ƙarshe zai zama ba za a ji daɗin haka ɗin ba amma ana ƙoƙari da farkon abin ya afko a ga an gyara an sulhunta to wannan babban abu ne a cikin rayuwar al'umma shi yasa wanda yake haka ladan da zai samu ya fi daga a ce dewa ba daga na fulfili ko a wato sadaka ina hana ku da gaba ku kiyaye gaba domin gaba da ɗan uwa musulmi ita ce mai aski duk ayyukan bawa da kirki yadda an ɗora aska a ka za ta bar gashi ana juya ta ana juya ta ba sai an waye gari ba gashi ba aka to haka ma wannan take duk ayyukan ka na kirki amma kace za ka yi gaba da wani musulmi sai a waye gari duk ayyukan naka sun gama tozarta baka samu kome ba a ciki وحدثني عن مالك عبيد الله شيخ حديثي يا كربو دغ امام مالك انه قد بلغ labari ya isar wa imam malik cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce an aiko ni ne dan in cika kyawawan ɗabi'u an aiko ni ne dalilin da yasa aka aiko ni domin duk wata ɗabi'a kyakkyawa da mutane suke kai to in cika ta ma'ana a ƙara ma akan wannan hatta kai yadda ake bukata shi yasa addinin musulunci addini ne na kyawun ɗabi'u wata wa mata wannan hadisin zuwa ta da siga hasau inna ma bu'istu li'utan mima mahasin al'ahalaki ba wani dalili ba ne yasa aka aiko ni an aiko ni ne kawai don in cika kyawawan ɗabi'u to abin da ya zo a game da kunya Wadda ce an hadisi ya karbo daga Imam Malik, ya karbo daga Salamatu bin Sabwan Abdu Salamata Zuraki, ya karbo da Zaid ibn Dalhata bin Rukanata. Zaid ibn Dalhata ya daga hadisin zuwa ga Annabi sallallahu alaihi wa sallama. Yace wato shi ya haya ya hamni haya haka ya ce zai dimni dalhata amma waɗansu daga cikin masu ruwayar mu wadda kamar ibn bukairin kamar kanabi kamar ibn al-qasim su cewa suka yi yazid ibn dalhata ibn abdulbari ya ce yadda suka faɗa dinnan ko shine katarta ba zaidu bane yazid ibn dalhata ne to manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce kowane addini akwai ɗabi'a da ya fi wato kula da ita a cikin ɗabi'u na kirki amma musulunci babbar ɗabi'a da ya fi kula da ita a cikin ɗabi'u na kirki kunya kunya ita ce umda a manyan ɗabi'u na kirki da musulunci yake kula da su saboda kunyan nan idan aka rasa ta to ai duk nata na iya shigowa shi yasa yanda yazo a sashen ruwayoyi idza lam tastahi fasna ama shi'ta ayin an rasa kunya to ba abinda ba a yi ba ko yanda Abu Tamamin yake fada idza lam takhsha aqibatan layali wa lam tastahi fasna ama tasha'u fala wallahi ma fil aishi khairu wala dunya idza zahaba al haya'u ai wallahi in mutum zamo ba ya rasa kunya idan mutum baya shayin abin da zai je ya zo ba kunya to ai shikenan me ba ya aikata ba me ye ba zai aikata ba ai wallahi ba wani alheri a cikin rayuwa ba alheri a duniyar nan matukar aka rasa kunya abin da yanzu ake ta kokarin a ɗora mutane a kan su rasa shi da sunan yanci ai kana da yanci shi yasa in zuciyarka ma tariya ma kai tafiya tsirara ko tariya ma kai kaza ko tariya ma kai kaza ba yancinka ba ne ba yancinka ba ne ka iya yi to wannan ba karamar hanya ba ce ta a ruguza musulunci gaba daya saboda babbar ɗabi'ar da musulunci ke ɗora bayi a kai kunya ya zama ana jin kunya a kunyan nan ita ce za ta sa bawa ya bar abubuwa wanda suke ba mai kyau ba a ji kunyar Allah a ji kunyar bayan Allah ya zo a hadisi wanda yake ingantacce imam muslim ya ruwaito shi da isnadi cikakke buhari ya kawo shi mu'allaki Allahu a haƙo an yusta haya minhu Allah shi ya fi cancanta ma a fi jin kunyarsa fiye da kowa alhaya a wani kuma a wani hadisin alhaya ushubatu min al-imani ai kunya wani bangare ne babba daga cikin imani yanzu wannan kunya ce ake ta kokari da sunan yanci ai zamani ne na ka bayyana yancinka an daina abin nan a hana ka wato wasu masu tunani sun gano ba hanyar da za a ba a rusa addini musamman na musulunci irin wannan da'awar yanci in mutum da yana da yanci yayin da zai nuna yancinsa babba in mutuwa ta zo masa ya ce shi ba zai tafi ba ina da yanci ba yanzu na niyyar tafiya ba ki koma yana da wannan yancin nan Allah a to tunda ba wannan da Allah ba mutum ya gane shi bawa ne na Allah mana in dai mun yana da wani katabus yana hangen wani abu to ga babban gurin nuna yanci ba wanda mutum yake gudu irin mutuwa ko tasa ko ta wani nasa a ce mutuwa ta zo wani nasa ya ce baki da yanci ba yanzu nake nufin ki ɗauke min shi ba ina falaula in kuntum gaira madini na tarji'una ha in kuntum sadiqina to Abai da lafiyar hadisi ya karbar daga Imam Malik, ya karbar daga Ibn Shahab Zuhri, ya karbar daga Salim ibn Abdullahi, ya karbar daga mahaifinsa Abdullahi ibn Umar. Wato wannan hadisin ya zo da ɗaya daga cikin asakul asanidi. wasu malaman da yawa suka ce a sahul asani ibn shahabin zuhuri an salimin an abi wasu da ƙarin cewa an jaddihi cewa ba da Allah sallallahu alaihi wasallama ya wuce wajen wani mutum alhali mutumin nan yana wa ɗan uwansa gargaɗi game da kunya ce kai ka cika kunya ko bai ku cika rajin kunya haka ake ka ce ko bai kunya kake ji sai manzo Allah ya ce da mai waɗan uwan nan nasa faɗa akan wai ya cika kunya cewa ka kyale shi domin ai kunya tana daga cikin imani kunya tana cikin tsare-tsaren imani abin da ya zo a game da fushi وحدثني عن مالك ubaid bin shamin hadisi ya karbo daga imam malik عن ابن شهاب Ah, da ya karbo daga ibn shahab zuhri ya karbo daga umayd ibn abdurrahman ibn auf أن رجلا cewa wani mutum رسول الله wato hadisin ya zo mursali tun da humaidu ba sahabi ba ne dan ɗaya ne ɗaya daga cikin gaggan sahabai ɗaya daga cikin al'asharatul mubasharu na bil jannati abdurrahman ibn auf amma shi kansa ba sahabi ba ne shi yasa hadisin a wannan ruwayar ya zo mursali amma akwai ruwayar muwadda muwadda ruwayar mudarrifu shi cewa ya an malikin an zuhuri an humaidin an abi hurairata ya faɗi sahabin da ya ruwaito to أن a رجلا أتى إلى رسول الله cewa lokacin ya zo zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama قال يا رسول الله ya ce wato shi mutumin nan masu bin muhammadu sun ce sunansa jari ya tubnu kuda mata wanda yake daga banu tamimin ne ya ce ya rasulallahi علمني كلمات ina so ka sanar da su ka sanar da ni wa'insu 'yan kalmomi takaitattu wanda zan rike su umda a rayuwata ya zama komai na rayuwata akan wannan maganar zan gina ولا تقصر علي amma ba na son ka faɗa min da yawa ba na son ka yawaita gare ni in zo ballantana in zo ina mancewa فقال رسول shi an الله saɗin wato man- mansubi ne da fata muƙaddara tun da faɗin ta zo jawabun na ne ya yi kamar daidai da na ƙur'ani da ta gaufihi fa ya hilla alaikum garabi manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce لا تغضب kakkai fushi wasiyar da zan ma ka kiyaye fushi in dai ka bar fushi to duk alheri na tare da kai amma fushi ke jawo a rasa alheri da yawa to وحدثني عن مالك ubaidullah ce amin hadisi ya karɓa daga imam malik عن ابن شهاب Ah, da ya karɓo daga ibn shahab al-zuhri ابن المسيب ya karɓo daga sa'id ibn musayyibi عن أبي هريرة ya karɓo daga abi huraira رسول الله manzo صلى الله عليه Allah وسلم sallallahu alaihi wasallam qala ya ce ليس الشديد بالسرعة gwanin kayar da mutane a wajen fada ba shine mai karfi ba karfi ba a wajen yin kaye bane in an yi fada إنما الشديد ai karfi يملك نفسه mai ƙarfi shine wanda yake mallakar kansa yayin fushi wanda ko da an fusata shi to wannan ba zai sa ya aikata abin da ba daidai ba ko kaka galibi da an fusata mutum to yakan bayi fushin nasa yakan bayi zuwa ya aikata abu ba da ba daidai ba wanda so da yawa shi kansa shine farkon wanda zai dawo yana da dama akai Eh, shi ne zai zo yana nadama a kai to yadda mutum zai mallaki kansa yayin da ya fushi Ah, ɗaya daga cikin gaggan malamai na ɗariƙa tijjaniya sai da muhammad ibn muhammad sagir a littafin sassari ya turje shi wanda yake waƙen nan wanda mun taɓa karanta shi a nan ko a farko yake faɗa cewa akwai wasu ɗabi'u biyu na mutum wanda mutum baya iya rabuwa da su kuma su ɗabi'un nan su ne maginar alheri na bawa su ne kuma maginar shari su ne fushi da sha'awa fushi da sha'awa wannan ɗabi'u ne biyu wanda yake sun kankare mutum a nan dai da ake ta magana cewa lalle a bar fushi ana nufin inda fushin bai dace ba amma i- akwai gurin da fushi zai dace shine matsalar in an taɓa haƙƙin allah an taɓa haƙƙin Allah to a sannan fa yin fushin ai ya zamo lalle a irin nan ne ake cewa manusta uriba falam ya gharab fa huwa himaru wa man subba alaihi abahu falam ya rudda fa hawa zanimu Eh, wanda aka jawo abin da zai fushi fushin da yake an yadda da shi a shari'a a to wanda ya ƙi yin fushi yana gani ana keta alfarma Allah gane da Allah ya ce a yi amma ba a yi amma ya zamo shi ya nufi nuna halin shakulatu a kan wannan to a wannan a, lalle ya zamo jaki jaki ne ba a kusata shi amma fushin kenan inda yake ya dace amma galibi guraren da ake fushi mutum yakan yi fushi ne akan wani abu da yake so ya ga an toshe masa to cewa kana son abu an toshe ma kai waye kai waye da za ka ce idan kana son abu ba a toshe ba za a toshe ma shi ba a ai babban inda za ka yi fushi ka yi fushi in an taɓa janibin Allah an taɓa addinin Allah to
ما جاء في المهاجرة abin da ya zo a cikin samun kawarcewa juna a ce an samu kawarcewa juna tsakanin mutum biyu ko fiye da haka وحدثني عن مالك عبيد الله ke hannun hadisi ya karbo daga Imam Malik ya karbo daga Ibn Shihab Zuhri ya karbo daga Ibn Yazid al-Laysi ya karbo daga Abi Ayyub al-Ansari أن رسول الله صلى cewa manzo Allah عليه sallallahu alaihi wasallam ya ce لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه ba daidai bane ليال musulmi ya kaurace wa dan uwansa fiye da kwana uku a ce ba a magana musulmi da musulmi يلتقيان na ce sun gamu فيغضب هذا ويغضب wannan ya هذا kawo da fuska wannan ya kawo da fuska وغيرهما fiyayyensu الذي يبدأ بالسلام wanda yake fara gaida ɗaya wanda yake fara gaida ɗaya
وحدثني عن مالك wato nawawi muhiddinin nawawi na faɗa a wajen sharhin wannan hadisin tun da wannan hadisin muslim ma ya fudda shi a sharhin sanar muslim ya faɗa cewa a nan an faɗi cewa ba daidai ba ne musulmi ya ƙaurace wa musulmi amma akwai hadisai da yawa da suka zo da cewa ma'abuta bid'a masu bayyana wani abu wanda yake ya saba wa addini a cikin addini da ma'abuta kangara wanda suke nuna kangarewa addini suke aikata wani abu wanda addini ya yi hani daga gare shi kuma ba sa shayin kowa da wanda suka jefar da sunan manzo sallallahu alaihi wasallama to hadisai da yawa sun zo da cewa a ƙaurace musu kuma cewa irin wayannan an ƙaurace musu ma ko har abada ne ba laifi ba ne shi yasa wato da aka ce kamar a wannan hadisi ba daidai ba ne a ƙaurace wa musulmi ko musulmi da musulmi su ƙaurace wa juna har kwa- kwa- fiye da kwana uku to wannan ana magana ne akan wanda ya ƙaurace wa ɗan uwansa musulmi saboda wata bukata tasa and ko abin da ya shafi ra- rayuwar duniya amma wanda za a ƙaura cewa domin ma'abu eh, wato ya ɓata tsarin addini to wannan ai ƙaurace masa daidai ne shi yasa inda ahalari yake faɗa ne a muƙaddamarsa illa an ya kuna fasika ko bai jibu hijiranu wannan a ƙaurace masa ma ya zama du'en lalle shi yasa yake cewa na isyud yake cewa yasa sahabbai da tabi'ai ba su gushe ba suna ƙaurace wa duk wanda yake ya saba wa sunna ko wanda yake yi masa magana zai jawo bawa banna Mhm, shi suyudi ya ce musamman ma ya yi littafi akan wannan azzajar bil hajari sunan littafin kenan na jalaluddin suyudi hanyar da za a bi a tsawatar da bayi ta fuskar ƙaurace musu akwai inda ƙaurace wata ke daidai to na Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. E, ya za a yi ai sai ka haƙura ka kyale shi amma wannan bai hana sanda ka game da shi kai masa sallama ba in ya amsa shi kenan in bai amsa ba shi ne yake ta wahal da kansa yauwa amma eh, duk sanda aka gamu kai masa sallama wadda shari'a ta nema Eh, ya zama kai ka fita daga ƙauracewar kenan in ya amsa falillahi alhamdu an sami yadda ake so amma in ya ƙi amsawa kuma shi ya jiyo eh, shi ya jiyo ta to وحدثني عن مالك ubairullahi ce min hadisi ya karbo daga imam malik بن شهاب ya karbo daga ibn shahab zuhuri عن انس بن ya مالك karbo daga anas ibn malik ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce لا تباغضوا ku ce za ku yi gaba da juna ba daidai bane kuna musulmi ya zama kuna gaba da junanku ولا تحاسدوا kada ku ce za ku ringa wa junanku hassada kana musulmi dan Allah yi wa wani dan uwanka musulmi wata ni'ima ka ringa hassada a kai ولا تدابروا kar ku juya wa junanku baya وكونوا عباد الله اخوانا ku zamo bayan Allah ‘yan uwa wato ibadallahi ɗin tayu mansubi ne bisa nida'i an shafe yar kenan wa ku ihwanan shine labarin kana ɗin kenan wa hasku ya yi fin nida'i ka ƙaunihim rabbis ta du'a'i na hariri a mulhaku da kuma ya zamo a'a shine wato labari na farko na kana ihwanan labari na biyu tunda tafiyar labarin kana kamar tafiyar labarin muktada ne ta yi zo muta'addidi to wa'addidil ahbara aifan wala ko na suyudi a farida wa nahwa kullu hamirun qarhu zilafihi taqaddum wa adu to ba daidai ba ne musulmi ya ƙaurace wa ɗan uwansa fiye da darare uku ba daidai ba ne musulmi ya ƙaurace wa ɗan uwansa fiye da darare uku imam malik ya ce illal irara an ahikal muslim ni a iyaka zatona da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la tadabaru to abin da ake nufi da tadaburin nan shine ka kau da kai daga ɗan uwanka musulmi kana ganin sa kai maza ka kau da fuska kai inda yake ma ba za ka kalla ba to wannan shi ake kira tadaburi ka kau da kai daga gare shi da fuskarka wannan yana cikin irin fassarorin da imamu malik allah ƙara yadda a gare shi ya kawo ga kalmomi
وحدثني عن مالك عبيد الله شام الحديث يا كربو دغ امام مالك يا كربو دغ ابي الزرادي يا كربو دغ ابي الارج يا كربو دغ ابي هريره رسول الله صلى الله عليه وسلم قال cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce إياكم والظن ina hana ku daga zato kada ku ringa dora abu akan zato فإن الظن أكذب الحديث wato a ringa mummunan zato ga dan uwa musulmi to wannan a kiyaye dan uwa musulmi koyaushe a kyakkyawan zato gare shi domin zato shine mafi ƙarya a cikin magana ولا تجسسوا ba daidai ba ne ku ta bincike wai sai kun gano aibin wani ولا تحسسوا kada ku ringa leƙe-leƙe sai kun gano aikin a sai kun gano aibi ولا تنافسوا kada ku ce za ku yi kwaɗayi a kan duniya ولا تحاسدوا ga wani zai samu bara in mazu in samu bara ni in mazu in samu a ba in kamar ya samu ma dan uwanka ne musulmi me ya laifi ko naka ne ma ka dauka ka ba dan uwanka musulmi menene laifi ai an yi daidai kada ku yi hassada kada ku yi wa junan ku hassada ولا تبالغوا wanda irin wannan munafasar yanzu da take ta akwa musamman a kasuwoyi ko makamantansu abin ya kai a ya nunin karshe haka kawai a ta kokari sai wani ya kare don yana ciki niki ba za mu dau matakin da sai mun karya shi eh, hanyoyi da yawa a ta bi ana ruguguza abin ya koma duk an wayi gari eh, a cikin wani hali mummuna shi yasa a battana kusan nan kowa da abin da Allah ya kaddara zai samu kuma kowa in ya haƙura zai samu kada ku yi wa junanku hassada ولا تباغضوا kar ku yi gaba da juna ولا تدابروا kar ku juya wa junanku baya وكونوا عباد الله ku إخوانا.
zamo bayin Allah ‘yan uwa وحدثني عن مالك wanda yake ya ɗauki kansa a matsayin bawan Allah to Allah ne zai ba abin da Allah subhanahu wata'ala ya ce ba a rayuwa wa da sani an maliku ubaidullah ya ce min hadisi ya karbo daga imam malik قال ابن مسلم ya karbo daga ɗaya ibn muslim da ɗaya ibn abi muslim خلاصة عن عبد الله الخراساني ya karbo daga abdullahi al-hurasani قال ko a ɗa ibn abi muslimin abdullahi al-hurasani ya karɓi daga ɗa ibn abi muslim abi muslim ɗin nan shine abdullahi mutumin hurasana قال ya yace قال رسول الله manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ku yi musafaha يذهب الجن Wa- wannan zai sa ko ya zahabil gillu in kuka yi haka kulli sai ya ringa tafiya daga zukatanku وتهادوا ku ringa kyauta وتحابوا in ta habo in kuka yi haka soyayya ta afku a tsakaninku نعم وتذهب الشهناء da gaba sai ta fita da sababin kyautar
وحدثني عن مالك wadda ta min hadisi ya karbo daga imam malik عن سهيل ya karbo daga sa'id بن أبي ibn abi salih ya karbo daga mahaifinsa abu salih samman shi kuma ya karbo daga abi huraira رسول الله صلى manzo Allah sallallahu الله عليه alaihi wasallam ya ce وسلم وأبواب الجنة ana buɗe ƙofofin aljanna tun ranar litinin ويوم الخميس da kuma duk ranar alhamis فيغفر لكل أب a gafarta wa duk wani bawa ai gafara ga duk bawa wanda yake musulmi لا يشرك به wanda bai tarar da wani abu ba da Allah إلا رجلا كانت بينه وبين عليه شعناء sai fa mutumin da tsakaninsa da ɗan uwansa musulmi akwai gaba فيقال to za a ce انظروا هذين ku an ziru haza ku saurara wa wa'annan kakwai musu gafarar a ajiye gafarar da aka ce za a ba su حتى sai in يصطلحا sun yi sulhu انظروا ku هذين saurara wa wa'annan har sai sun yi sulhu
وحدثني عن مالك eh ubaydullah ya min hadisi ya karbo daga imam malik عن مسلم ya karbo daga muslim bin abi maryama ya kar- ya karbo daga abi salih sammani عن أبي shi هريرة ko abu salih sammani ya karbo daga abi huraira أنه قال abu huraira ya ce ضرب أعمال الناس كل جمعة wannan hadisi inda aka kawo a nan mawqufi ne illa iyaka magana ce wadda take ta huce a ce abu huraira ya faɗa gaban kansa shi yasa za a yi hukunci da cewa marfu'i ne yanda iraki yake faɗa a fiyarsa ta hadisi wa ma'ata an sahibin bi haisu la yuqalu raf ra'ayan hukumuhu rafu ala ma qala fil mahsuli nahwu man ata fal hakimu raf ali hadha asbata Ah, manzo Allah- am, abu huraira ce turar amanin nasu ana bijirar da ayyukan mutane كل جمعة duk ranar juma'a sau biyu ko a duk sati sau biyu يوم الاثنين a duk sati ana bijirar da ayyukan nan sau biyu da ranar litinin da ranar alhamis فيغفر لكل عبد مؤمن duk bawan da yake mummuni a gafarta masa إلا عبدا كانت بينه وبين أهله شعناء sai fa mutumin da yake tsakaninsa da dan uwansa akwai gaba فيقال اتركوا هذين sai a ce su wayannan masu gaban nan da juna ku kyale su ko ku ce za ku rubuta musu an musu gafara sai sun dawo نعم أو uturku hazaini ko ku kyale wa'annan ko arku arku eh, arku hazaini ku kyale maganar wa'annan ku jinkirta maganar wa'annan hatta ya fiya sai fa sun dawo sun yi sulhu to alhamdulillah sai mu tashi kitabul libasi wani wata nusohin yana sa kitabul libasi a nan ko Mm, ta littafin tufafi bayani akan tufafi ya zama insha Allah ta'ala in Allah ya nuna mana shekara mai zuwa za mu tashi ne akan kitabul libasi Allah ya sa ga mu tsawon shekarar muna cikin libasu aiki zalika khair Ba mu samu libasa din wari sau'atu kun gare shi din gaba
اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره da su makala sannan yace wadittu anni taraktu wa ma ma ta'amala ta'ammala na yi bore ina ma a ce na kyale abdullahi bin zubair da abin da ya dora wa kansa da aka yi kusa bayanin cewa ai aisha ta faɗa haka sai ga to ina ma ya sani da ya kyale ginin ka'abar yanda abdullahi bin zubair ya gina din tun da dai ya tabbata manzon Allah ya ce inda ya samu dama da ya sake gina ya sa malibin marwana duk da cewa dai yana da laifuffukan amma ba a ce ba mai addini ba ne ya sa za a ga wani wajen ma imam malik yakan yi fatuwa da maganar abin malibin marwana tun da ba mai addini ne yana kula da addini yana da barna irin wanda galibi ba a rasa masu mulki da ita amma dai yana kula da addini kuma malami ne to
وحدثنا محمد بن عمرو بن زبلة حدثنا أبو عاصم آه، الحار تعويل حدثنا عبد بن عبيد أخبرنا عبد الرزاق كلاهما عن ابن جريز بهذا الإسناد مثل حديث ابن بكر وحدثني محمد بن حاتم حدثنا حدثنا عبد عبد الله الله بن بكر بن الصحابي الخطابي حدثنا حاتم بن أبي سميرة عن ابي قلعه ان عبد الملك بن مروان بينما هو يشوف بالبيت آه، yana ce da abdul malik bin marwan yana ce da wafi da ka'aba إذ قال sai ya ce قاتل الله بن الزبير kai Allah wani abdul malik bin zubairi ya shafi zuwa Allah bin zubairi ne ne ke uwar mummunai ƙarya يقول yana cewa wai ya ji ta tana cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya ke Aisha kuma da cewa mutanen ki ba su dade da rabuwa da kafirci ba da na rusa Ka'aba har in kare a ciki daga wajen hidur Isma'ila فإن قومك domin mutanen ki sun rage a wajen ginin فقال الحارث بن عبد الله da haka suna da lafiya biya ta wanda a sannan yana tare da abdulmalik ibn marwan ya ce da shi لا تقل هذا يا امير ya fi المؤمنين mu ne ka daina faɗa wannan قال magana سمعت ام المؤمنين ba shi ba ni ma قال na ji uwar mu ne aisha tana faɗar haka sai abdulmalik ibn marwan ya ce لو كنت سمعت da na ji wannan magana daga gare ka kafin in rusa to da ban rusa ba لتركته على ما بنى da na gane ka'aba yadda abdulmaliki ya dam yadda abdullahi da zubairu ya gina ta
باب جدول الكعبة وبابها babu bangwayen ka'aba da kofar ka'aba
حدثنا سيد بن منصور حدثنا ابو الاعوسي حدثنا اشعث بن ابي الشعثائي عن الاسود بن يزيد عن عائشه قالت aisha ta ce سالت رسول الله ya tafi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama عن الجدر امن البيت هو daga bango yana cikin ka'aba قال نعم yace kware قلت wato bangon wajen hijiru isma'ila hijiru isma'ila kala yace qultu nace da shi falima lam yatluhu me yasa ba su sa shi a cikin ka'aba ba قال manzo Allah yace ان قومك قد سرت بهم النفقه mutanen ki Qurayshawa kudin da suka tara ne don ginin Ka'aba bai karasa musu ba shi yasa suka rage قلت yace فما شان بابه me مرتفعا yasa kofar Ka'aba take daga sama قال yace فعل ذلك قومه manzo Allah yace mutanen ki Qurayshawa su suka yi wannan يدخلوا من idan شاءوا su shigar da wanda suka ga dama ويمنعوا من da شاءوا hana wanda suka ga dama ولولا أن قومك يبيس أحدهم da an banda cewa mutanen ki ba su dade da rabuwa da jahiliyanci ba فأخاف أن tunkira gulubuhum ina jin tsoron in nace zan rusa ka'aba zai zamo zukatansu ba za ta yadda ba لنذرت أن أدخل الجدر في البيت da na ga cewa in shigar da hijiru isma'il a cikin ka'aba وأن ألزق بابه kuma بالأرض dan fara kofar ka'aba da ƙasa
وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبيد الله يعني بن موسى حدثنا شيبان عن أشعث بن أبي الشعثائي عن الأسود بن يزيد عن عائشة قالت aisha ta ce سألت رسول na الله tambayi صلى الله manzala عليه sallallahu alaihi wasallam وسلم daga hijiru isma'il وساق ya الحديث kawo hadisin بمعنى حديث